أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar sudu a nan masjidin sabiru guda ga wanka tare da magara inda muke gabatar da littafi na muwadda na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yau muna ranar sudu wani dare nawa shida wadda bakwai ko shida shida ga watan jimada sani shekara ta 1446 da fatan allah ya mana muwafaka a bisa abin da za mu karanta muna dai cikin kitabun nikafi kitabun nikafi kamar yadda muke cewa shi ma mu waɗai littahi-littahi na cikin shi littahi-littahi na imam maliki kuma a cikin littahi-littahi dai kuma kowane sai mai bade bade muna cikin kitabun nikahi abin da ya shahi aure a cikin kitabun nikahi zan mu tashi babi na sha tara tun da muna zancen ta auren bayi ne muna cewa yanzu duniya duk wani abubuwan zan mu gan shi kamar kamar ta ne abubuwan tunda duk wani abubuwan yanzu duk babu su da an wuce yanzu a gani in kana karatun zai kama abin kama almara ne a ce bawa ka za da ku duniya ta haka take a cikin kitabun ne kitabun nikahi muna babi na 19 tarjama babun shine nikahil abid auran shi bawa ya zai aure yadda zaka yi hudu haka zai hudu yadda zaka yi kaza haka zai kira imam malik da zai bayanin auren bayi shine tiba nikahul abid auren bayi sai ce
قال حدثني يحيى عن مالك عبيد الله yace yahya ya bada hadisi daga maliku dan anis rahmatullahi alaihi أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول shi imam malik dan anis rahmatullahi alaihi ya ji rabi'a bin abdurrahman yana cewa wane ne rabi'a rabi'a bin bin abi abdurrahman ɗaya ne daga cikin malaman imamu na malik dan anas malam rabi'a malaman tarihi suna nuna ta in ka tsoko tarihi imam maliki maliki babban shehu maliki ka sa malam rabi'a ana ce mai rabi'atu ra'ayi rabi'atu ra'ayi mutum ne mai fahimta ƙarshen fahimta don wani ake ce mai rabi'atul ra'ayi ya yi ilimi ya ɗauki ilimi a madina garin manzo malamai suna ba da tarihin shi shi kama uwar shi malar rabi'a shi wannan malami na imam maliki kama uwar shi ta seta shi ya yi karatu sosai lokacin da rabi'a yana yaro to su kuma a lokacin nan kamar maza suna wuta wata taburada wanda in suka tai sai sun zu wanda in yaron ka yana da shekara biyar ka huta kila sai yayi waje 20 ka zo ko ya sha biyar to sai shi wannan baban rabi'a baban na rabi'a baban rabi'a yana da dukiya malan wa'addada yana da dukiya da yawa sai ya zo ba matar tashi ya ce ni na tafi sai an gani amma dai wannan dukiya ki kula da ɗana kenan baban rabi'a ya tafi sai can an samu shekaru shi rabi'a har ya zama ɗan samari sai lattijo ya zo inda a tarihin ake cewa da lattijo ya zo zai shiga gida rabi'a ya zama samari sai tsida ce ce ina za ka ya ce kai ma ina za ka kowa ce gidanmu ne gidanmu ne sun shaƙi juna dai uwa ta leko ta ga miji ne dawo ta ce babanka ne ya rungu baban shi suka shi gida rabi'a ya zama samari a nan da yake cewa sai shi baban na rabi'a sai ke cewa uwai to ina dukiya da na baki na bari malan wa'addada a kula da yaro ina take kenan me yake jira ga jari ko shanu ko awaki sun karu ko yace ina suke sai ta ce ba ta washi amsa ba ana sai ta ce mai bayan sallah a madina ne bayan sallah ka je masallaci ka zo in ka je masallaci ka zo a nan zaka ga dukiyar taka inda ka barta sai kyale bayan sallah da aka yi sallah shi baban rabi'a sai ya masallaci da ya taimaka masallaci sai ga rabi'a a gimshikin masallacin annabi duk ɗaliban ilimi sun gewaye shi yana fatawa na ba da karatu mun gane a gimshikin masallacin annabi duk an gewaye shi ya yi fatawa ke yana ba da karatu to ina dukiya ta shekar ai ba sai biya ne ba kenan ita uwa kenan ta yi ta ilmantar da rabi'a baba da ya komo ya sa uwa albarka kenan kaga yadda uwa take kaga yanzu shi wannan mala rabi'a har yanzu ana amfanuwa da shi ana samun albarka amma dai anan da wannan kudin shanu ta saya rabi'a da gonakai da da da zai na suke kaga babu su to don wannan malamai suka doko ita ilimi in ita yanzu kalura masu kudin basu da wani ida yadda mutum yanzu in ya tara kudi bai yin nagartar yaron nashi ya zama wani abu a gaba wanda za a yabi yaron da uban ko bayan mutuwa sai ya je kawai ne ya bar mai dukiya ne in ya bar mai malama adada ko wannan malama adada kila ka mutu a yi ta hawan fida da duke amma duk inda ka saita yaron kamar yadda uwar rabi'a ta saita rabi'a yaron ya samu karatu ingantacce ilimi na kowane bangare aka ɗauke mai yaunin komi ya yi karatu yayi yayi kaga ko kai ka mutu yaron zai rika ma adda kuma ya bar ya bar ma tarihi ko da wani abu yayi ya zama wani babban malami ko babban mai ilimi ko babban masani za a rika dan wane ne dan wane yana kaga ita mamman rabi mamman rabi a sai tai wannan ta sa duka dukiya rabi a zama babban malami ya zama to duka zamanin nan shine malami rabi a ra'ayi wanda ake zuwa gurin shi ayi karatu a doki mas'ala ayi koyo dan tashin rabi'a kenan yana ɗaya daga cikin manyan muka ce malamin imamu na maliki shi kuma imamu na maliki aka ce tun yana da shekara bakwai uwar shi ta mai rawani ta ce je kan majalisun rabi'a ka rika zama tun wajen shekara shida shi imam maliki ya fara zuwa majalisun rabi'a ta ra'ayi wannan yake ɗauka ilimin gurin shi kenan da wannan nan zaga duk in an ka rabi'atu bin abdurrahman malamin imam maliki ne wanda ake ce mai rabi'atu wa rabi'atu ra'ayi kaji kaɗan daga tarihin shi uwar shi ta nakarta shi ta sa shi ta saita shi ya saitu ya yi karatu duniyar musulmi hanyar tana ne tana alfahari da shi sai ya ce
yankihul abdu arba'a niswa shi imam na malik ya ce ya ji malar rabi'a yana cewa yankihul abdu bawa yana auren mine yankihuwa yankihul abdu arba'a niswa bawa yana iya auren mata nawa hudu yankihul abdu arba'a niswa kamar yadda kai zaka auri mata hudu da bawa ma na iya auren mata hudu injiwa ijmalar rabi'a sai yake qala malikun imam malik kalkashin wannan sai yake wa hadha ahsanu ma sami'tu fi dhalika wannan shine mafi kyawun abin da naji fi zalika a cikin wannan mas'alar kenan zaka gane a cikin mas'alar da kai wanda suka saba wa wannan kaulin shi a rabi'a ya ji akan bawa yana iya auren guda hudu amma dai da imamu na malik ya ce hasan ma samitu kenan da kwai wata mas'ala da kwai wanda suka je ba haka ba kuma haka ne wannan kaula wanda imamu na malik ya je shine faɗa mafi yawa daga cikin fuqaha'u sab'a fuqaha'u sab'a daga cikin su da kwai waɗanda suka je a wannan mas'alar na bawa yana iya auren guda mata hudu daga cikin fuqaha sa sab'a salim dan abdullahi dan umar fatawashi haka ne ko bacin salim dan abdullahi dan umar fatawashi haka ne alqasim ma bin muhammad shi ma fatawashi haka ne duka baya yana iya auren kudi amma dai khilafu zalika in kaga shafi'iyya sun tayi akan bawa sai dai ya auri guda nawa biyu sai dai auri nawa biyu kuma sun samu wannan ruwaye daga aliyu bin abi dalib da umar bin haddab su wanda suka je akan bawa yana iya bize aura miya hujja kowa su waɗanda suka ji akan zai iya auren hudun sun dora kawai fanki huma ɗaba da kuma na nisa'i ne masala wasu rasa shi ma kama kuwa aura su kuma wanda suka ce a'a bawa abi zai tsaya sai suka dora ai shi bawa a musulunci saki ma ba uku ne ba na shi nawa ne biyu ne shi bawa saki uku muwan saki igiya nawa gare ka uku to shi bawa igiya ta saki biyu gare haddi in an zo bawa ni gare nisbo to kenan kaga su ma suka ce tunda bawa wurin haddi nisbu garin wajen saki biyu gare ba uku ba kenan wajen aure ma in zai yi sai dai ya aure biyu amma da imamu na maliki dai ji akan ya iya aure nawa hudu sai ce
قال مالك imam maliki dan anas rahmatullahi alaihi yace والعبد مخالف للمحلل
to da zai ma wata mas'ala sai ce wal abdu shi bawa mukhalifun li muhallili yana sabawa muhallil man huwa muhallil ni tambaya على إلى أبنائه muhallil man huwa mai auren kashe wuta ko ba mai matsala tan mai auren huddadal muhallil mai auren kashe wuta wanda zai yi aure dan ya halattawa wanda aka wa saki uku shine muhallil an wa mace saki uku wanda aka mata saki uku ai hatta tanki a zaujan غيره to sai ta auri wani sai ka zo ku gama baki da ita zo ku damun dan ta doke ku kwantira ka hudda dal'in dan ta koma gidanta ai shine muhalli to shine nan zai wani kiyasi da Imam Malik sai ce wal abdu muhalifun li muhalli shi bawa yana sa mas'alar bawa tana sabani da mas'alar mai auren kashe wuta a ina kenan yana ni inda bawa ya je aure ba da izinin mai gidan shi ba idan bawa ya je aure ba iz- da- ba da izinin mai gidan shi ba in mai gidan ya zo aka tambaye shi aka ce bawon ka ya aure ba da izinin ka in mai gidan ya ce na yarda to sai a tabbatar da auren shi ko mai auren kashe wuta duk yanda ake raba auren zai duk yanda ake ayi raba auren to shine ne ke ma mas'ala ta kiyasi sai ce wal abdu muhalifun li muhallil shi bawa yana sabanin wanda ya auren kashe wuta sai ce إن أذن له سيده ثبت نكاحه in azina lahu sayyiduhu bawa idan me shi ya tabbatar da auren da yi ba da izinin shi ba bayan an gaya me yace ku bar shi to sai a tabbatar da auren to وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما idan kuma aka zo aka ce yayi aure bayan tafiyar ka kace baka yarda ba ku rika bainahuma sai a raba auren kenan kaga shi bawa ana tabbatarwa in mai gidan ya yarda in yace bai yarda ba a raba amma da shi muhallin mai auren kashe wuta a ko ina ne ake raba auren ake an shiga ba shiga wanda an ji kawai raba auren ake sai ya ce والمحلل يفرق بينهما على كل حال ya fasata ba wal muhallil wanda ya auren kashe wuta ana raba auren ala kulli halin a kowane hali ake kabla duhuli ba adu duhuli kawai auren daga an ga tabbas sai a raba auren iza إذا أريد النكاح التحليل idan auren daman an yi shi ne dan ne ya kashe wutai kenan an yi shi ne dan ka halattawa wanda ya mata saki na uku ya maida ta daga an ji kawai kwantira ce ko miji ya turo ka ko ita ta dauke ka kwantira ka ku ya hudda ma dan wannan auren kawai a kowane hali raba auren ai
قال مالك imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yace في العبد إذا ملكته امرأته to wannan mas'alar da ya kare da cikin bayi ne muna ji abin ya almara yanzu ba bayi dole da wata haka ne wani ba wani ne wani ba wani ne sa samu kamar ya ta kawai a ce ba wani ne kai ta ake shi kana mashi wannan dole haka take faɗa yanzu dole ne ta ce alhamdulillah malamai kuma suka je bayin yanzu babu su ba an ɗauke su ba kamar yadda muka yi bayani wancan darasin amma ne zauna ka ta yi kaga ya almara ce baban yanzu shi ko dole tana da haka aka yi ba Allah ne da ikonsa kawai daman bautar daman ba da hikima musulunci ba san da yake da wannan sai kaga a cikin musulunci a ce in kai ka fara yan tabawa in kai kaza in kaza daman bautar ba san da baki haka je da babu ita da wannan a karatu zaga duk fikihu ba ka wuce ba sai ka yi in aure ne in menene sai ka ji zancen wannan sai ce kala malik malik yace fi abdi a cikin bawa iza malakatuhu imra'atuhu idan matar shi ta mallake shi me yake ni nan mace ce tana aure da bawa sai aka sa shi kasuwa sai ta saye shi kenan ta yi me ta mallake shi ko ko kuma أو الزوج يملك امرأته ko kuma namiji ya mallaki matar shi kenan me nan ma namiji yana aure da baiwa sai aka sa ta sai sai ta to ya za a yi inna milka kulli wahidin minhuma minhuma sahibahu yakunu fasakhan bi ghairi talaq mallakar ɗaya daga cikinsu wannan zai kasance ɓata auren ne ba sai an saki ba kawai daga an sa shi kasuwa sai mata ta yi ko aka sa ta kasuwa shi mijin to kawai aure ya yi fasaho ne auren ya warware babu auren ya ɓaci biduni talak ba sai an yi saki ba kamar kana sallah ne kana sallah cikin sallah kawai sai alwala ta warware sai ka yi sai ka wuta sai ka sallama ai babu kago to kenan shine nan bawa da yake mallake da mace na auren ta aka daga ta kasuwa ya saye ta ko ita ta saye shi fasahun ne ko babu auren ba sai ya ce ba ma na suke ta sai ya ce wa in tarasha'a bi nikahin ba'adu ba'du lam takun tilka al-furqatu talaqan wa in taraja'a in ko bayan wannan suka ce to zan mu sake sabon aure shine in taraja'an sun kuma su sake sabon aure bi nikahin wani aure ba'adu bayan wannan lam takun tilkal firqatu talaqan to wannan rabasin da aka yi bata auren da aka yi dalilin yan tan ba a dokar shi kamar saki ba a lissawa shi ake saki ne ba a lissawa shi saki mun gane sai ya ce qala malikun imam malik dan anis ya ce wal abdu idha a'taqatuhu imra'atuhu bawa idan matar shi ta yanta shi
idha kenan da malak ta saye shi ita wannan sai ta yanta shi to iza idha malakathu lokacin da ta mallake shi suna aure ta saye shi kuma ta yanta shi wa hiya fi 'iddatin minhu to muka ce dama ai, daga ta saye shi babu me ba aure to sai ta yanta shi to ta ta yanta shi nan kuma aka ce wahiya fi iddatu minhu to tana cikin idda shi ko da ba aure ita ta idda to tana cikin iddai lam lam yataraja'a illa bi nikahin jadid tana cikin iddan ba za ta ce ba mu koma auren mu illa bi nikahin jadidin sai dai su yi sabon aure masala bayi daga nan ta gari ta kari daga nan kenan masala ne bayi babe babe da bayan daga ya kari a yanzu kana ga ya almara to a ta haka za a zo ana fatawa ana fatawa ana fatawa saboda bayi ko ina da koyi yanzu ne da babu kike abin ya almara sai sabon sabon babi wane ne
babu linikahin mushriki idza aslamat zawjatuhu qablahu to wannan mas'ala ce wadda tana afkuwa nikahil mushrik auren mushriki idza aslamat zawjatuhu qablahu idan matar shi ta shiga musulunci kafin shi mun gane mutum biyu ne duka ba musulmi ne ba sai matar ta riga ya ta shiga musulunci ya zai eh kawai haka na a ranar za a ce kowa kwashi kayi ko sai bin shekara a ranar kawai kwashe kayanki sai dai mun shiga babi to kuma to to unwa kai ne ma a'a in shi namijin ne ya musulinta ita bata musu mutum biyu ita ta musu shi ya musulunta ita bata musulunta ba ai biyu ne nan da ko inda ita macen zata rigayi namijin musulunta da ko inda namijin zai rigayi macen musulunta kenan dole imam malika kai baka amsa sai ya kama ruwayoyi na zamanin annabi a can sai baka amsa kenan kan mai gauga mu ka ruwayoyin da aka yi na zamanin annabi ku kwana can sai mu kuddo amsai to sai ya ce قال حدثني مالك ya ubaidillahi ya ce yahaya ya bani hadisi an malikun daga maliku dan anis rahmatullahi alaihi عن ابن شهاب daga ibn shihab muhammad ibn muslim imamu zuhuri أنه بلغه labari ya isko shi imamu أن zuhuri ce labari ya isko shi kaga za kenan nan zaka ce isnad munqati ko tunda zuhuri imamu Z- muhammad ibn muslim zai bada labarin zamanin annabi labati ko ba lokacin beki amma dai walahu shawahidun bai ci wannan ma kuma ruwaya ta sira ce ruwaya ce ruwaya sira ce ta zo a hadisi kenan ruwaya ce ta labari ta zo a hadisi ita kuma ruwayar sira in ta zo a hadisi hukuncin ta yana ɗaukan in- in abin ya shahara kenan abin an yi shi kenan wani labari ne wanda ya zo gurare gurare na sira abin an yi shi haka nan kuma sai ta zo a ruwayar hadisi kamar labarin sira ne zai baka hukunci dogon ruwa ya ce sai bai ta a hankali sai ce Anna nisa- daga wa ibn shahab ko kuma ibn shahab shehun imam malik yana ɗaya daga cikin malaman tarihi na sira imamu sira ne shi ma malamai suka ce masani ne akan sira sosai to to labarin da iska shi zai ba mu labarin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ne akan mas'alar zanni sai ya ce أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن eh anna nisa'an wasu mata kunna sun kasance fi ahadin rasuli a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yusulimna suna shiga musulunci bi ardihinna a garinsu wasu mata sun kasance suna ne suna shiga musulunci a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ina a garinsu
وهن غير مهاجرات su kuma ba fa muhajirai ne ba ba tashi ne ba suka yi suka hijira suka iske annabi sallallahu alaihi wasallam a madina kenan an yi abin ne bayan fatahul makka shi kuma ai annabi ya ce la hijrata ba'dal fatah daga an yi fatahu babu hijira kenan nan mas'alai sun musulunta ne bayan hijira sun musulunta kuma aina a garinsu saɓanin wadda ta tashi daga madina daga makka ta tafi ina ta tafi madina ai saɓanin wannan wannan a gani ne ai fatawar makka sai su shiga musulunci mata ita madan ta zo ta shiga shi mijin a'a mata ta zo ta yi mi shi mijin ha yana ta bai musulunta ba kenan ko baya shi ne ta annan nisa'an يسلمن mata kunna sun kasu mata da yawa sun kasance في عهد رسول a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna shiga musulunci بأرضهن a garinsu wa kunna gaira muhajiratin su ko ba muhajirai ne ba to وأزواجهن حين أسلمن كفار kuma mazan aurensu a lokacin da su matan suka musulunta mazan aurensu kafirai ne ya zai kai da kace araba ya zai kenan duka sa su bidiyo sai ta musulunta ta rige shi musulunta ko bayan hijira to ya zai kenan shi ne baka labarin a madina bayan fatau ganin su an zo an buɗe maka sai mata ta zo ta shiga musulunci shiwa shi mai jin shiga ba to zai kama ɗaya daga cikinsu منهن بنت الوليد بن المغيرة daga cikinsu da kwai iyan walidi bin mugira walidi bin mugira ɗaya ne da wanda ya wa annabi adawa adawa adawa adawa ta ƙarshe shadida har Allah ya kadar ta yi mutu a haka nan to da kwai ɗaya shi ita ɗaya shi wannan an yi fatahul makka iyan walidi bin mugira ya ta zo ta shiga musulunci to
وكانت تحت صفوان بن أمية ita kuma ta kal- ta kasance tana kalkashin safawan dan umayya kenan mijin mijin ta safawan bin umayya ne shi kuma safawan bin umayya yana daga ɗaya daga cikin manyan ƙurayshawa masu ɗokan bakin alhazai kamar ka musulunci ma zuba a wufud ba suna zuwa maka sai haji سود بيت الله to shi wannan squad yana ɗaya daga cikin masu ɗaukan yaunan alhazai kuma yana ɗaya daga cikin masu fusaha da girma da karamci a cikin ƙurashawa shi kuma lokacin nan bai ba ne bai musulunta ba kaɗan daga tarihin safawan shi safawan yana ɗaya daga cikin wanda suka yi taurin kai lokacin da aka yi fito maka amma dai fa ya musulunta ya kyautata musuluncin shi ya yi ayyuka da dama hayayi ne da dama a ida aka yi fatawar nan bai musulunta ba kenan safawan lokacin da aka yi fatawar maka sama-sama ai a nan ne fatawar maka ko lokacin da aka yi fatawar maka can baitin a abu sufiyan ya je da abbas an je an yi ta protocolat din nan ai lokacin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama zai shigo makka ko ya ni dokai dokai man da hala man da hala baita abu sufiyan fa huwa amin man da hala baituhu fa huwa amin to aka sa doka duk wanda ya je gidan sarki abu sufiyan bai cikin yaki duk wanda ya je masallaci bai cikin yaki wanda ya shiga gidan shi ya rige bai cikin yaki ke nawa yake cikin yaki wanda ya fito to safawan yana cikin samari wanda suka yi girman kai suka wuto suka tarbi su halid bin walid sai da aka gwamza aka gwamza da su da sadin gudu da suka tsaye safawan irin su safawan su ikirma duk ba su shiga ba gida suka rita suke ba su yarda ba kamar ana shawara a gari a ce an ci gari latijan su ce ku yi haƙuri samari su ce ba mu yarda ba to su safawan ne wutarwa suka yi suka tarbi kuma shi dama mutum ne mai kayan yaki da dama a gidan shi ya yi hawa ya yi hawa ya wuto ya tarba sai sa halin da wani suka kora su tukwana suka tsere sai dai shi daɗin safawan bai cikin wannan guda hudu ai da kwai guda hudu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fatawa makka kai su ko kun gansu sun rungumi ka'aba ku kashe su ai baita annabi ya ce wanda ya shiga masallaci ya tsira wanda ya shiga gidan shi ya tsira wanda ya shiga gida abu spiyan ya tsira sai ya ce illa arba'atun minar rijali wa mura'atani sai dai wa'ansu mazaje guda hudu da mata biyu wannan ko kun ga sun rungumi ka aba ku kashe su sun yi tsagayen ne na karshe amma duk da wani biyu daga cikin su su musulunta kuma amma dai an samu biyan an kashe da kai wanda sai da ya rungumi ka'aban ma aka kashe shi da ko kuma wanda a kasuwa aka kashe shi daga cikin su ai da ko ikirma ikirma sai yayi ya tsaye da mata biyu to amma da shi safawan bai cikin wannan arba'atul ilm amma dai yana cikin wanda a fatahul makka shi bai shiga gidan shiri ne ba bai shiga gidan abu sufyan ba ya hoto ya ce ayi yaki ba an shiga makka ba to shine da aka sahal bin wanda suka yi haka da su sai ya ware ya bar gari kuma safawan da su ikirma suna cikin wanda annabi ha alkunut yake musu sai ikirma ai kan wannan aya ta zuku wata aya ai annabi yana musu laysa laka yawa sai da aka tsaye da annabi dan tsigirinci annabi dan tsigirinci suke wa annabi hau alkunuta ake musu kamar su ikirma ya musulunta ya musulunta gaba ikirma kamar ikirma duk abinda abu jahal ne sai ya ɗauki gado yake yi yake yi yake yi rangadi wasu ke fita sau ta rangadi kama wannan ƙananan musulmi na ƙauye-ƙauye wanda suka musulunta kawai sai su bige su gaba da wani ha'ai alƙuru ta annabi yake musu alƙunu to amma duk da wannan ayat ta sauko sai annabi ya musu alƙunu ya bar musu alƙunu to kuma wani ikon Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hiyarukum fi jahiliya hiyarukum fil islam da suka shiga musulunci su ne manya eh annasu kalma adil da suka shiga musulunci su ne manya wanda su safa wani in kaji abin da suka wa musulunci da su su ikirma abin da suka wa musulunci sai kama kai ikirma a gazawatul uhudu gazawatul uhudu ai adin ne musulmi suka sha wahala to a gazawatul uhudu inda musulmi suka sha wahala nan suka yi aka kakkashe musulmi su waye gaba ikirma ne ke ikirma ne da Khalid bin Walid ikirma ke maimana Khalid bin Walid ke mai sara sune kumandan inda suka ja yaƙin uhudu suka yi suka kakashe musulmi kuma duk wani abuwa ikirma inda je bai tsoro hakan ke amma duk da wannan hukunci an ce a kashe shin ko da yare kudu da ka'abai da ya tsaye daga baya zuwa musulunta lokacin da ya musulunta kuma kuma tarihin ikirma duk wani fatahi da aka yi da baya kan yi mutu shi ne kaba shi ne kumanda yadda suka yi gazawatul uhudu shi da khalid bin walid haka suka yi gazawatul ridda shi da khalid bin walid da yana mai sara ɗaya yana mai muna suka ci duwan da yakin kaga khiyarukum fil islam khiyarukum fil jahiliya da wannan su sahabbai ana ba da labarin sai kai shiru sai ka yi karshen filmi eh sai ka je ka wado na shi kuma ya musulunta yanzu ana ba da labarin ikirma an ce annabi ya ce ko da ya liku da ka'aba a kashe shi an mai alkunutu an mai kaza an mai kaza ai da kasa zaka ce wani kuwa to a ƙarshe ka je sira kuma ka samu labarin shi an kasa shiga guri kaza ya shiga an kasa leka guri kaza ya leka wani kafiri ya gagar ya ji ya kashe shi ji yayi wannan hiyarukum fil islam wa hiyarukum hiyarukum fi jahiliya hiyarukum fil islam annasu kal mu'adil mu gogo labarin muka cewa kuma ba kuma farkon kasatis farkon filmi ya ne zamanin zamanin na sallar sa'o aka sami wa'ansu mata wanda suke shiga musulunci mazansu ba su shiga ba daga cikinsu aka ce da kaiwa diyar walidu bin mugira ko diyar walidu bin mugira kuma wane ne mijin nata safawan bin umayya ne to ya aka yi jika fa aslamat fa aslamat yawmal fathi fa aslamat yawmal fathi ita wannan ɗaya walid bin mugira matar safawanu fa aslamat yawmul fatah sai ta shiga musulunci ranar buɗe makka da aka zo aka buɗe makka suna cikin tawagar nan suka biyo hindu suka shiga musulunci kenan kagawa ita ɗaya matar safawan ta yi ne ta musulunta shi kuma ina safawan yake wa haraba zawjuha safwan safawan sai bakara wa haraba zawjuha safawan bin umayya sai shi safawan bin umayya sai ya tsaye daman ga adawai da yi ko bai ci adawa da ya kuma an zo an ce wanda ya shiga masallaci wanda ya shiga gida wanda ya shiga gida duk bai bai ki shiga fito tarbin musulmin kenan kaga da ya ga arja ya sai ware bakara tsaye shine wa haraba zawjuha safawan bin umayya min al-islam sai mijin nata safawan sai tsere daga musulunci ya tserewa musulunci ke ne tsere ya bar ina ya bar makkan ma to ya aka yi fa ba'atha ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ibn ammihi wahab bin umair برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم to irin firasa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wannan kawai musulunta zai duk da wannan akan ya tsera kuma an san babban mutum ne mai karamci ne mai daraja ne fa ba asa ilaihi rasul sai annabi ya aika zuwa gare shi ya aika mai ibn ammihi dan ammin shi wanda ake ce mai wahab bin umair wahab bin umair kenan inda ya tsere ya je cin ranar sai aka aika mai dan ammin shi aka ce ya iske shi ya iske shi ma dan a ba da shaida ya san annabin ya aiko bin rida'in rasul annabi ɗin kuma ya shi ya ba shi wannan dan ammin ya ce wannan shaida ce ya san ni na aiko ka je ka gurin shi in ka ji me zaka ce mai
أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام kenan an aika wa wa aka aika shi mikin shi ne dan amin shi ne ko eh amanan aka aika shi lissafawan dan ya amincewa safawan kuma in ka je wa da ahu rasul kuma ka ce mai annabi yana kiran shi ilal islam ya zo shiga musulunci ko kuma وأن يقدم عليه فإن رضي أم أمرا qabalahu أمر
qabilahu قبله وإلا سيره شهرين to za a aika shi ko sai annabi ya ce in ka je ka ce mai an ya kadama alayhi annabi ya ce yazo annabi ya ce yazo kuma ga shi da barba annabi kuma annabi ya bashi zabi biyu ya komo tun da ka ware ka bar iyalanka da iya da mata ka komo ga zabi guda biyu fa in radiya amran qabilahu in ya yarda da wannan al'amarin mi al'amarin nan musulunci kenan in ya al'amarin nan in ya yarda da musulunci qabalahu yazo shiga musulunci wa kuma wa na biyuwa فلم wa illa in ko bai yarda ce ba na shiga musulunci ba sai ya rahu shahare ne an ba shi lasisin lissefa sai yawon shi ko ina cikin makka shi wata biyu ya komo gida da ita annabi eh in ya komo gida ga abu guda biyu imma in yana so ya shiga ya shiga musulunci imma kuma an ba shi wata biyu ya zagaya inda yake so to sai aka yi فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس to ɗauki abin kamar kana gani a telebijin a misali ke ne yanzu ina miki a an tura an tura ɗan aikewa tura ɗan amish gane ya isko shigo ya ce ni daga ina nake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni ya aiko ni kuma ga shaida bargon annabi dan ka san shi ya aiko ni ya ce yana neman ka komo ka komo gida amma dai kuma ya baka sharadi guda biyu in kana son musuluncin nan ka zo ka shiga in ko baka so ka komo gida dai kana da lasisin wata biyu kai yawon ka kenan yanzu safawan ya yare sai biyowa sai biyo an amushi ya biyo dan amushi ko kenan ya biyo dan amushi ya zo gurin wa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da ke yanzu ga wa ya zo ga safawan da shi da wa sun zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to shine nan falan ma qaddima safawan lokacin da safawan ya zo ala rasul ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya komo ina makka bi ridaihi ya zo kuma da shi da shi ma rike bargon ya zo da bargon na annabi da shi da an tura na dahu ala ru'usin nas na dahu sai kiran annabi a tsakan mutane kamar da ya zo yana kusa tago shi bai sauka ba kuma annabi yana majalisi bai san ko ma yanzu gurin annabi yana bisa tagoyi shi da yace na dahu sai kiran annabi na dahu na safawan inni na dahu sai safawan ya kira annabi ala ru'usin nasi cikin tsakin tsakiyar mutane kamar mutum zai wuce daga tsakin tsakiyar mutane ce wani sai ya ce me faƙala ya muhammad sai safawan ya ce ya muhammad kaga bai ce ma ya aba kasim ko kuma ya rasulullahi sai ya ce ya muhammad daga sai yana bisa taguwa sai ya ce ya muhammad to inna hadha wahba bin umair ja'ani bi rijaika yana bisa taguwa shi ma wahab yana bisa taguwa sai ce ya muhammad kuwa liku yace ga wahab bin umar ja'ani ya zo mini bi rida'ika kuma ya zo mini da bargwanka kuma fa wa za'ama annaka da'awtani ila al-qudumi alayka kuma ya ce mini kai ka kira ni in zo zuwa gare ka kuma fa in raditu amran qabiltuhu kuma ya ce mini wa ina yarda wannan al'amarin na musulunci in shiga wa illa sayyartani shahrayn kuma ya ce mini an ban yarda ba ina iya zama in yi yawo na har wata biyu yana ba taguwa ya ga annabi haka ne kai ya sauka sai aka yi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم kaga girmama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai cewa abakasi bai ce ba rasulullah amma da annabi bai kama sunan shi ba sai ya ce faqala rasul sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce انزل أبا وحب sabko abawahab sai ya kira shi ma da alkunye shi yace sabko ya kai abahab to tukwana a lokacin nan sai ya sabko wai me yasa wadon yana sama taguwa kowa dai ya sani dai kira shi aka kawo wani maimun abuwa da wani tsatsake mutane ce kai ne ya maimaita wane ya zo ya ce mun in zo kuma ya je mun da shaida bargonka ya ce in na zo ina so in shiga in ma ban shiga ba ina da wata biyu in yawo na kai manzo Allah kai ka tura shi bai ce ma manzo Allah sai da aka ce eh adabi girma shi ce in ziliya aba wahab sauko ya safawa sai yaya فقال لا والله
yace ba na saka ko ba kana la لا والله ba na sa wallahi ba na saka لا أنزل حتى تبين لي ba na sauka har sai ka bani bayani wannan abin da na wadi kai ka aika dan amin nan nawa shine la anzil ba na sauka hatta tubayyin li har sai ka bani labari kai ka tura shi to فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallama dai tabbatar annabin ya aika shi sai kara mai ma sai ce بل لك تسير أربعة أشهر kai ba wata biyu ba ka je ka zagaya an kara ma wata hudu ma kai da ai wata biyu da yake yake ko to a a yanzu ballaka na gare ka tasiri ka rika yawo cikin makkan na arba'at ahshur kai wata hudu ba wanda zai taba ka da adadin shi ne je ka فخرج رسول أنا- الله أنا- أنا- صلى الله عليه وسلم kenan tsaya daga wannan bakin nan kenan tsaya daga nan kenan safan da yanzu yayi ne ya komo kuma ya tabbatar annabin ya aika eh kenan ya zama dan gari ko kenan safan kaga zai rika zagayawa a ina a Madina kenan zai bi unguwa unguwa karce karce zango zango yana zuwa ko ina amma da yana ne kafiri shi in zai yi sallar shi da kote yana kallon su yana kafiri shi yana da lisai fa sai na annabi ko ina zai shiga to a satin da ana nan to ana nan ai bayan ai fatahul makka da yan kwanikai me aka yi me aka yi ba fatahul makka da aka yi fatahul makka me yazo wune kenan a lokacin nan a yan kwanikan sati ko wani yan kwanikai kenan annabi zai huta zuwa hunai ina ne hunai hunai ne wani wajin ne bai na makkati wa da'ifa wani kwari ne tsakankanin makka da da'ifa ne da ake cewa hunai kenan annabi yanzu da sabai da sota yakin hunai tun da bayan fatar makka mu ba shi rasa hunai ne aka ce to shi da nan amma da su fawo yana ina yana mashagari to nan annabi zai ta yana jika فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حوازن بهنين sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa kabilar hawazin waɗanda suke kwarin hunaini فأرسل إلى صفوان بن أمية kan annabi ya fita can farko shi safawan bin umayya yana da kayan yaki da dama na quraysha wanda ya mallaka kamar yana da kayan yaki da dama aka ce kayan yaki irin wani salkekin nan da hular kwano da hular karhe da suke sawa da takwabai da mashi da kibiya duk yana da da yawa kamar wani magazini ya da kuma nashi na kanshi to da annabi sallallahu alaihi wasallama zai wuta sai fa arsala sai annabi ya aika zuwa safawan dan umayya yana neman me يستعيره أداة وسلاحا عنده yana yasta'iruhu yana neman auro gurin safawan annabi ya aika gurin safawan ya ce ba mu aro me zai ba da aro adatar haka ce adatar kayan fada kamar kayan kamar irin su silike sirigai karhe su a'a su ba kibiya ba kaya ba ta shiga adat adat kayan yaki salahan shine makami adat kayan yaki kamar rigai silike da da hulan nan ta karhe da sauran abubuwa kenan adat wa salahan da kuma makamai makamai kenan ne kibiya takobi eh kenan sai aka aika safu annabi ya ce wa spawn a ramana kayan yaki da makamai to ya ce faƙalar safwanu sai da aka aike zo ce annabi ya ce a ara mu kayan yaki sai safawan ya ce a ɗau'an aukar ha a koma a tambayi annabi dan daɗin raina ne zan bada ko dole shine a ɗau'an ina daɗin raina zan bada aukar han ko dole ne zan bada
faƙalar sai annabi ya ce a ce me bal ɗau'an kana daɗin ranka ne in ka so ka ba mu in ba ku so ba ka bari to ya kai fa'arahul adata wasilaha allazi indahu sai je bangaza ya kwaso dukkan wani kayan yaki da da dukkan kayan yaki da yake da sai dogo ya ce akai wa annabi a tsaye yaki
ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر duba bai musulunta ba da ya ga gari zai wace za a wuta sai ce rikiya zai
فشهد, rikiya zai yaki shine wa kharaja summa kharaja safwan ya kuta ma a rasul da annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa kudai wa huwa kafir yana kafiri ya arka yaki ya ki musulunta ya ce a wuta ya ce a daidai ne to ya akai فشهد هنين ya halarci yakin hunaini والطائف aka biyo da'ifa da shi وهو كافر duk wani yawon da aka yi safawa ne yana kafiri
وامرأته مسلمة amma dai matar shi ɗiyar walid ibn mugira tana gidawa musulma walam ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته amma dai annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda sujud inda aka yi bai raba ba tsakankanin safawanu da matar shi حتى أسلم صفوان har dai a ƙarshe dai an dawo daga hunain safawa ne ce gwanda dai in shige shiga musulunci shi ne a cikin tarihin annabi yana da firasa na leka wani ana bar shi a hankali ya shiga wani ta wurin kai za a mai wani abin shi yadda yake so a yake shi wani kaza to shi safawan mutum ne mai son kyauta da aka yi shi ne annabi ta mai kyauta ya yi ta mai kyauta lokacin duk ganima da aka samu daga ta hunain sai a je tsankanin dutse can da dutse can duk dabbobi a ce safawan doki tunda shi ma ba da aran kaya yana kafin shi ne ake cewa ban ni da wani makiyi kamar muhammad sallallahu alaihi wasallama daga baya kuma da ya mun kyauta ya mun kyauta ya mun kyauta ya zama to ban ni da wani masoyi kamar shi ka ta hikimar da'awa kowa kana bin shi da ya ne shi kenan shi annabi ya seto sallallahu alaihi wasallama cikin firasa shi ya ga safawan ina shiga zai amma dai sai aka bi shi yadda yake so ya shiga tunda babban mutum ne kamar mai daraja ne mai girma ne cikin su kowa san shi kenan a ƙashe sai zo shiga musulunci ya ga ya واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح sai matar shi ta tabbata a gurin shi da wannan auren na farko ba a raba su a sake fatiya shine a shaki wasta qarat indahu sai matar shi ta tabbata gare shi bi zalika nikah da wannan auren na farko to me darasi muke doka a karanta na gaba kwana ya mudu darasin قال حدثني عن مالك ya bani hadisi daga malik عن ابن شهاب daga imamu zuhuri muhammad ibn muslim أنه قال imamu zuhuri muhammad ibn muslim ya ce كان بين إسلام صفوان يا- صفوان eh وبين إسلام امرأته mm, نحو من شهرين ya kasance wannan sequence din da ake gaba daya kana ya kasance bayan islamu safwan tsakankanin shiga musuluncin safwan wa bayan islamu imra'atihi da tsakankanin shiga musuluncin matar shi na haushar kwatamcin wata guda kenan sai tunin matar ta shi- ta shiga shi aka yi ta wannan abubuwan wajen wata guda ya shiga wasu malamai suka ce wata biyu ba kenan kan aje ya tsira ba fata makan a kira shi ya zo aje hunain sai duk da aka yi wannan ya shiga musulunci kenan tsankaninsu dai an samu ina wata guda amma dai annabi bai raba ba to wani hukunci zaka hudu na eh na gaba tukwana sai mu قال hudu ابن شهاب muhammad bin muslim ya ce ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم walam yablughuna labari bai isko mu ba anna imra'atan an samu wata mace zamanin annabi hajarat ila Allah wa rasuli wadda ta yi kaura daga makka ta iske manzan Allah madina kenan ta hijira dan Allah da manzan Allah wa wa zawjuha zawjuha kafirun ita muqim kuma wannan macen da ta yi hijira ta koma gurin manzan Allah wa zawjuha kafirun shi mijinta kafiri ne yana ina muqimun bidaril kufr kuma yana garin kafirai
illa illa farraqat illa farraqat hijratuha hijratuha bainaha bainaha wa baina zawjiha sai dai wannan hijira da ita wannan macen da ta yi ta raba tsakankanin aurenta da auren mijinta sai dai illa an yaqdama zawjuha muhajiran sai dai in mijin nata ya biyo bayan ta shi ma yana mai hijira qabla qabla an tanqadiya iddatuha kafin ta ƙare iddata kenan na nufin mai wata matsala ke ba na mace ne kenan mace mace ta yi hijira ta iske ta yi hijira don Allah da manzon Allah ta iske annabi madina ko ta ba- ta ce ta mu shiga musulunci shi ko miji yana ina yana garin kafirci kenan wannan hijirar ta kasance mene ne babu aure saɓani shi wancan kenan inda mace ce daga ta yi hijirar kawai suna babu aure kuma saɓanin kisa safa wani aisu suna gari ne wannan kuma na biyun jawadi mace ce ta yi hijira ta iske annabi miji yana garin kafirci kamar misali ɗauki makka daga makka ta yi hijira ta iske annabi madina shi ko miji na ta yana ina makka kenan wani hijira ta yi ne ta raba aure sai dai sai dai in ya biyo ta baya ta yoshe kan ta ƙare idda kenan kan ta jini uku kenan biyu mako ko dai mako su ba ma kan ta jini uku ne sai gane shi ma zuciya musulunta kenan nan aure yana nan to in ka tsaya nan sai mu hudu hukunci wani hukunci muke hudu in ta ƙare in jini in ta ƙare idda ta ƙare sabon aure to wani zai ci a wannan sai mu tsaya da yin hudu matsalolin karatun yanzu mu tsaya daga nan sai mu hudu matsalolin wani matsalolin muke hudu a a wannan dogon hadisi na safawan wani darasi muke doka kowa ji shi mu hudu mu- wani karatu muke doka ai a shahidai na kawai annabi bai raba ba bai sake musu wa sabon aure da tsohon auren suka ci gaba to mu ɗauko darasin duka da wannan hadisin labarin sirar nan mutu darasi darasi da muke hudawa kowa hudu ne ɗan gaba ga wasu hudu ne da ɗan jami'a hudu ma za su tafa da min hadis illa ko sai an ba tarjama a wannan ai karshe ne so nake mu dauko hadisin tun daga farkon shi mu hudo mu miki ganewa ai ka shi karshe kai tun daga wahala ba zauki haka dauko har karshe na farko kana gane a wannan hadisin girmamawa na annabi sallallahu alaihi wasallama ga mutum mai daraja ai safawan san shi ne a garin su mai daraja ne kaga an girmama shi har ya tsere aka dame shi zo kuma aka bi shi da hikima har ya shiga musulunci muna gane a wannan kyauta wa kowa da kuɗin da ake janyo shi a da'awa ko da zamanin annabi wani dan kyauta tun da safawan ai an bi shi a hankali kuma aka yi ta mai kyauta aka yi mai ta mai kyauta a ƙarshe dai hayyaci ya shiga musulunci muna ganewa a wannan hadisin ai safawan ya arawa manzon Allah kayan kayan yaƙi wanzu a ƙa'ida musulmi da su ta yaƙi sun alkayan yaƙi gun kafirai su ji an yi aliyar tsakanin musulmi da kafirai a yaƙi a yaƙi eh to kaga wannan shi nan shi ma za ka da kwai can gazotul uhud ko badar lokacin da wasu mushrikai suka zo suka ce suka raka annabi yaki annabi ya ce inna la nasta'inu bil mushrikina ba mu neman taimakon mushrikai annabi ya hana su yi su kenan kaga in ka dauki can annabi ya hana nan kuma ya hana kenan sun zo tare to sai malamai suka ce in zaka raba tsakanin hadisan li maslaha nan ai da kai maslaha ne kuma baitin nan nan dare ai shi dan gare ne kuma da akwai maslaha kuma ana ga mutumin amin ne kamar su kawai an ga amintacce ne kuma da akwai maslaha ana ga zai musulunta kenan ana wannan sai inda maslaha ai wannan shine aka yi ta rikici wannan hadisi lokacin da aka yi yaƙi da malaman saudiya aka yi ta kaka mutane lokacin yaƙin saudiya da lokacin da malamai sai kawo da kuje lokacin da yaƙin saddam da iraq da kuwait ai su saudiya sun nemi taimakon eh sun nemi taimako a amerika da sauran wani ko da wasu malaman su ta dora eh sai ta ɗauka kaurasa a yi ta kawo suna ga bai wa a yi wannan wasu ba suka yi ishtihadi suka kawo wani hujja na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ari kayan safwan aji aka yi ta ja'i da ishtihadi ne suka yi ta yi a lokacin nan ko me muke ganewa me muke ganewa yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai kaushin hali ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance laifi ne kaga ai shi safwan da yazo daga sama mata ya amma da annabi sai mai alkunya yanzu muna gane kuma kafiri ma kana iya mai alkunya ne girmamawa annabi girma shi ta ya aba wa habar sabko a hankali to ana kenan duka mas'alar da zamu gudu na ita ce idan eh wa in kana mas'ala ce lafiya idan mutum ya shiga musulunci ya riga yi idan mace ta shiga musulunci da ta shiga musulunci mijin nata bai musulunta ba to mijin nata bai musulunta ba sai ta musulunta satin gaba sai mijin nata ya musulunta an sake wani aure eh sai ya sake kasa daki ba yanka ba wannan auren nasu umma da giya ne aka daura shi da shi zai ci gaba mun gane kenan duk wanda matar shi ta musulunta sai kai ka zo ka musulunta daga ba ba a cewa sai an sake auren ko kuma artist din wannan kai ka musulunta ita ce ta musulunta ba a sake aure ko wannan auren naku na ba da shi ake to kuma nan kana ganewa ita tsakanin musulunta safwan da ita mata tashi wajen wata wuka kenan nan karkashin nan malamai suka ce kenan idan mace ta shiga ya mijinta shiga musulunci ta riga ya ka shiga musulunci kenan mace ta musulunta idan mace ta musulunta to an raba su daga wannan ranar kamar yadda mali hudu kenan ba ka raba su ba kenan in mijin ya zo daga baya ana iya mai da wannan tsohon auren nasu amma dai ya zo kan ta ƙare idda rike wannan hujja kan ta ƙare idda sai malamai suka ce in har ta ƙare idda ya zo to sai bin da kafin jini sai an yi saba aure wannan shi ne imam maliki da aka wani kenan shi imam maliki ya ce kenan mace idan ta riga ya mijinta musulunta shi mijin bayan kwana biyu sai ya musulunta amma duk ita wannan macen ba ta yi ba ne ba ta ƙari idda ko kenan auren su wancan yana amma duk in ta ƙari idda fa bi nikahin jadi mun gane wannan amma duk da wannan kuma wa'ansu sun saba wannan kawai ahalin zahiriya sun saba wannan kawai su da ko ahalin zahiriya wanda sai ka kisa tarihin abu asi bari mu kara tarihin abu asi wanda suka ce ko da ya shekara ba amma ji wanda hidin da musulunci wannan wanda muka wani in ta shiga musulunci mata ta mace ta shiga musulunci kafirai biyu mace ta shiga musulunci kenan in miji ya biyo bayan ta kanta kare idda sai a tabbatar da wannan auren in ta kare idda sai a sake wani aure to shi na abu asi sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mijin Zainab wa suna kawo shi kamar ahli zahiriya suna tashi a kan koda ya shekari da kwai shirkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce mai Abu Asi Abu Asi shine mijin Zainab Zainab yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sai da Khadija to Abu Asi ya mutu yakin Badar tarihi sama sama ya mutu da shi aka yakin Badar da aka zo yakin Badar Abu Asi su riga annabi eh ya mutu yakin Badar kuma ya bar Zainab gida ya mutu yakin Badar da aka zo yaƙi badar da abu asi yana cikin wannan saba'in ɗin nan da aka kama a yaƙin badar an kama mutunawa prison da ya kira mutunawa mutum saba'in ko da aka kama mutum saba'in annabi ya ce musu kowa ya yi fida kowa ya fasanci kan shi ko ko in kai ya ku bayi ne a ba ka aji ka koya yara kira a wakitawa ko ka koya yara karatu tun da a yi lang ne ka koya musu karatu to shi abu asi mijin zainab yana cikin mutum saba'in kin nan da aka kama a gaza wata albadar musulmi sai kama aka tsaye da shi ga ran kama musulmi zainab kisa zaka zanta fata sosai zainab da ta ji daga ta zainab ya annabi sallallahu alaihi wasallama tana da kayanta kamar sarkarta da wani warwaranta da wannan irin wannan wanda ko yanzu ma mu in kawa ya aure ba kana tattara mata ba wani sarka da me kamata khadija bintu kuwailin mata na sallallahu alaihi wasallama da ta waɗiya ta aure zainab duk ta tsoku wannan abin ta ba ta sarƙa da zubaiya da bai ta ba ta tana ajiye a gurinta kuma can madina abu asiya jimina an kama shi an ce sai ya kame an sa zainab ta ɗauko wannan sarƙar ta khadija da zobanyan na khadija ta aiko ta ce a kai a fansu mijinta a lokacin da zainab musulma ce annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kame aka ce a fansu abu asi ya leka ya san nawa ne na zainab ne ya san nawa ne na khadija ne annabi ya leka zobanya ya leka ya leka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya ce wa sahabbai in kun so mu bai da maka masjid daga adalci un un kun so mu mai da mata mu sake shi sai sabai kai magana kai ma sabai suka ce a maida sai aka maida mata aka ce ganin za a saki abuwa shi amma da aka ce abuwa shi za ta kai ba da shari'a in karye ka maido zai na gida ya ce yara ka san su kafinan ma da kuma masu amana ya ce ya yarda aka ba shi kayan mai da mata shi in ji amma dai zai biyo ta gurin babanta abu asi ya koma ina ya koma maka da ya koma maka ya tattaro zainab ya gama ta da dan uwan shi ya ce akai ta gurin babanta sun wuta da dare sai quraisha suka samu labari suka tarbo ta bayan gari tana basu taguwa suka soke taguwa ta faɗo har ta bari kaga babu ta jago sai ta komo gida ba ta ba labari dai iske annabi na abu asi ya cika alkawalin shi ga dai kafiran makka ne suka hana da an kwana biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo hasu sabon shi ya ba su suma shaida zobe yace ku je da wannan bayan gari in kun ga wani amintacce ku bashi wannan zoben ya kai wa Zainab dan ta sanni na aiko ku ku zo da ita suka tsaya bayan gari da Allah ka muwafaka da suka zo bayan gari sai suka isko wani makiyayi na Abu Asi ina ne gidan Zainab yace ai ni makiyayin su ne aka ce ga wannan kai wa wance dai kai ma aka ce wannan zo ba ai na annabi ne da dai kai mata sani kenan alama ce na an zo a tsere ta tunda ta ga shaida sai ta hutu sai ta biyo wannan sahabbai sai suka maido ta ina Madina kenan kaga Abu Asi ne yana kafiri Zainab tana ne musulma to bayan wannan shi abu asisi da aka samu wani kauli aka ce shekara guda wani kauli aka ce shekara biyu wanda kai kauli da aka ce shekara shida ba to kwana yin musulun da to sai ruwa ya tace amma da annabi sallallahu alaihi wasallama wasa bata da kahima sai annabi ya tabbatar da wancan auren nasu da farko har bayan shekara mu doka shekara ne har bayan shekara to kaga in idda ce ma aitina an kare to ahli zahiriya sai suke hawan wannan su ce ko da shekarar ce ana iya maida su bi nikahin kirintan tsoho tun da kamar yadda annabi ya bayyana zainab amma dai malamai sai suke bayani ƙarshen wannan suka ce ai wannan farkon musulunci da ko ayoyi wanda ba su sauko ba na fara'id da ko ayoyi su tauba ba su zo ba suka hana abu surat tauba da ko ayoyi wanda ba su zo ba suka hana ai daga ba ai shi musulunci fara ita ne yake zuwa kenan wa'ansu ayoyi suka ce sun zo daga baya sun hana wannan kenan wannan na zainab da aka yi kamar bayan shi hukumci ne masu an shaye shi ai da hukunci wanda an shaye shi wani zo bayan shi kenan wannan na zainab nan abu asi hukumci ne masu an shaye shi yana takaice takaice wa'ansu zahiriya sai suke zuwa akan ko da ta shekare sai a mai da aura kenan kullasatul qawl ana na imam malik inda ya tayi sai mu wade shi sai mu rike karatu da shi kenan imam malik kawai ya tayi matanka in ta riga ka shiga musulunci sai ka zo daga baya ka biyo ta idan ka tana cikin idda ba ta kare idda ba sai a yi mai sai a tabbatar da auren kuwanta idan ta kare idda to wani shi daidai shi ne ba mata ta riga mijinta musulunta da ta riga mijinta musulunta tana cikin mi tana cikin idda wata ɗaya biyu sai miji shi ma ya zo kamar yadda safawa ne zo ya musulunta sai a tabbatar da wannan auren babu zance a sake wani sabon aure amma da in ta kare idda fa sai an sake wani sabon aure da sadaki amma dai in ta zo tana iddan nan ta riga yaka musulunta tana idda ko a yanzu ma ko a yanzu ta riga yaka shiga ta shiga musulunci tana idda sai ka zo kace kai ma ka shiga musulunci to wancan tsohon auren naku yana nan ba an ce ba wancan tsohon auren su wancan al kuna kafirai al'ada ku sai an kai giya an yi meye da giya aka daura aure da me a babu wannan wannan aure yana nan in ta kare idda ne magana take khilafin zahiriya waɗanda suka ji ko da yaushe ne ko to sai mu tsaya daga nan sai mu tashi nan da fata abinda ba karanta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka sai mu tashi labarin ikrima